الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من دعوة يوكرات من النزهة أو تنشعبان يو أشرن دبيوغة وتن bilkaida bilkaida hijira ta 1439 daidai da biyar ga watan takwas shekara ta 2018 ta miladiya muna cikin mantukbalu riwayatuhu wa manturat riwayatuhu a cikin alfiyatul imam suyuti da sharhinta minhaj zawin nabar في شرح منظومة علم الأثر درسينا أربعين دهدو ايه أربعين دهدو نعم أه كاجه حفاظ الضابطين نعم
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبعد فيقول المؤلف رحمه الله وكافر ببدعة لن يقبلا ثالثها إن كذبا الحللا وغيره يرد منه الرافدي ومن دعا ومن سواه من الكبي قبولهم لا يلووا وفاقا لرأيهم قبل أبو إسحاقا نعم wannan ya ce wa kafirun bibida'atin lan yuqbala kafiri wanda yake kafirta da bida'arsa da wanda yake kafurta bid'atin saboda yin bid'a lan yuqbala ba za a karbe shi ba thalithuha wanda ya nuna maka akwai sabani kenan thalithuha kauli na uku shine mai tafsir in kadiban qad halala idan ya halatta ƙarya to shine ba za a karbe shi ba to kaga wannan ya nuna to wanne ne na ɗaya da na biyu ana karba mutlakan ana ba a karba mutlakan na uku tafsir na'am ya ce wa gairuhu waninsa kuwa wato wanda yake bai kafurta da bid'a tasa ba a yuraddu minhu rafidhi a yi raddin riwayar arrafidhi mai raddin wato mai zagin magabata mai zagin sahabbai shine arrafidhi yan shi wato wanda suka yi guluwi a cikin shi'a wa man da'a da kuma duk wanda ya kira ya zamanto da'iya da bid'arsa wa man siwahum wanda ku yake ba waɗannan ba ba rafidi ba ba mai kira ya zuwa ga bid'arsa ba nartadi sai mu yarda da su qabulahum sai mu yarda qabulahum da wato da karbar su wato sai mu yarda da karbar su a kamar waɗannan yan shi'a yan qadariya yan murji'a la'in rawar wifaƙa amma idan ba su ruwaito abinda ya yi muwafaƙa ba li ra'ayihim ga ra'ayinsu abda abu ishaƙa abu ishaq shine ya bayyana wannan wato abu ishaq aljauzajani waɗannan bayat ɗin guda uku su ne suka yi magana akan wato almubtadi abubuwan kun san wato ya fara magana akan wato abin da yake sanya a raddin riwayar rawi ta janibin wato al'adala wa shi ne aljihala al'adala ta wa ga baki ɗaya almajhul kaga baka san adalcinsa ba baka san babt ɗinsa ba to ya ƙare da almajhul to yin sai zo ya fara ma ya tasu bil adala abinda yake wato wanda ake raddin riwayarsa saboda rashin adala to sai ya fara da al-mubtadi wanda yake ne aka tumce shi da bid'a al-bid'a shine al-bid'a a wannan babin wato man yataqada ma uhditha khilaf al-ma'rufi anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi bila mu'anadatin bal bi nau'i shubha haka sheikh abdulaziz ya kawo wannan ta'arifin na al-mubtadi mani taqada ma uhditha wanda ya yi itiqadin abinda aka kirkiro aka fare shi khilafal ma'ruf sabanin abinda yake sane sananne anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbansa bila mu'anadatin ba da ganganci wato ba da taurin kai ba bal bi nau'i shubha saboda wata shubha saboda haka wanda yi bil mu'anada shi wannan shine yake a a a a wanda ya bil mu'anada shi ba a kiransa ai mubtadi yafi karfin mubtadi amma wanda yake da nau'i na shubha shine za a ce dan bid'a domin yana har yanzu yana ganin shi musulmi ne na'am amma wanda ya mu'anada kuwa ya bayyana gare shi kaga wannan ai ya zamanto kafiri atlan wannan ganganci ne na'am tare da cewa sukan ce ita bid'a shine a ma ma uhditha fi din mimma laysa lahu aslun minhu abinda aka fare shi a cikin addini da ba shi da asali a cikin addini wanda wannan ya hada ba kawai itikadi ba hatta ayyuka ba sun shiga ciki to amma wannan ababin riwaya wajen malaman hadith in suna maganar bid'a suna maganar bid'ar itikad ne amma wannan baka sa wanda suke zaune a nan wajen ba zai musu kwarmato da yawa ba gara an kai ta ga mai unguwa ya tsaya an sa masa ko kana son ka ji ne to mu karanta sharhin namu an fahimci abiyat din ko na'am
ثم بين حكم رواية المبتدعة فقال
sannan ya bayyana hukuncin riwayar waɗanda suke yan bid'a sai ya ce وكافر ببدعته
mai kafirta da bid'arsa وهو المتسم wa huwa al-mujassim yace shine al-mayin tajsim at-tajsim shine cewa Allah gangar jiki ne Um, wato su ne al-mushabbiha daga cikinsu akwai al-karramiya eh al-karramiya suna daga cikin eh mun wuce su- suna daga cikin al-mujassima wanda suke tashbihin Allah da makhluqat dinsa da, da halittarsa suke cewa Allah gangan jiki ne yana da a, a gabobi da kunnuwa da sauransu to wannan kaga sun kafirta saboda ma'anar kafirta a nan shi ne mutum ya inkarin abinda yake ma'alumin min addini bin barura abinda yake sani a cikin addini bin barura bisa larura an san cewa wannan ba addini ba ne to shi ya iti idan ya yi abinda wato ya iti kadin an san cewa wannan ba addini ba ne ko ya inkarin abinda yake an san cewa wannan addini ne Eh, na'am na'am
wannan kamar da ake faɗa a ce in an yi maganar Allah ya yi wa su kona kamar yadda ke gara su wajen yi amma na aka an tasiriya da ma halakatu biyadayya na'am to wasu malamai su ce eh, Allah yana da hannu Mm, amma hannun nan nasa ba a yi nawa Mm.
wani ya yake ba sani ba eh to ya suka irin wannan akida ta gwamnati da ta almujassima almujassima su ne za su ce ga yana da hannu hakikatan kamar hannuna to
Mm, ya ce hannunsa irin hannuna ne shine mai tashbihi ok Eh, domin ba abinda muka fahimta na hannu illa wannan gabar Eh, amma kaga wanda yake ya tabba masu isbat ba tare da tashbihi ba su ba mujassima bane waɗanda suke ce musu suna tajisi suna yin ina jin za a jifa za a ji insha Allah wanda suke tajassum wanda suke yin tajisim hakikatan su ne wanda suke yin tashbihi na amma wanda bai yi tashbihi ba tare da tanzihi na ya tsarkake Allah ya ce laisa ka mithlihi shay Allah ya ce yana da hannu amma hannunsa bai kama da abin da muka sani na hannu ba Allah ne ya san haƙiƙanin ya wannan sifa ta su take Allah yana da fuska Allah shine kadai ya san haƙiƙanin fuskarsa Mm. haka dukkan aba- babin sifat din wato ya zama laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kaga laisa ka mithlihi shay'un wannan tanzih ne wa huwa as-sami'ul basir wannan ithbat ne ithbatu sifat Mm. saboda haka wannan an yi ithbat bila tashbih kuma bila ta'wil ba ka ce ai abinda ake nufi da yadda din ni'ima ake nufi domin in ka ce haka da ka- in ka fasara ta kai haka to sai da kai ta sai da kai tashbihi sannan kai ta sannan kai ta'awi sannan kai ta'awi a su ba su ta'til ba masu ta'wil ba sa ta'til ba su ce ba shi da sifar ba sun ce yana da ita amma abinda ake nufi ni'imarsa
wa na wa munkiru ilmin juz'iyat da mai inkarin sanin Allah ga juz'iyat ga cewa Allah ba bai san abinda Allah ya sani iliminsa jumlatan ne amma juz'iyat ainihin abinda yake faruwa wannan Allah bai sani ba kamar abu ya faru yanzu sai ya faru ne sannan Allah yake saninsa amma kafin ya faru Allah bai san shi ba daga cikin 'yan al-mu'tazila akwai wanda suke wannan a daga cikinsu akwai wanda suke wannan da'awar da kuma wanda suke itikadin albada kamar na in shi'a albada kaga a ba ma Allah a cewa wato Allah bai san tafsilin abin da yake faruwa juz'iyan ba na'am wannan misali ne ya kawo wannan shine abin da aka ruwaito daga daga Imam Nawawi aka ce kuma a wani kaulin waƙa'ilu halƙil ƙur'an ko kuma waƙa'ilun halƙil ƙur'an kamar yadda kace ɗin kenan hasifa mushabbaha da kuma mai faɗin halittar alƙur'ani mai ƙaulin cewa alƙur'ani makhluk ne e domin imam shafi yayi nassi a kansa yayi nassi akan cewar wannan kafirun bi bid'atihi na'am imam al-balqini sirajuddin ya zaɓi wannan maganar ta'wila kuma ya ƙi wato ya yi raddin ya ƙi yadda da tawilin da bai haƙi ya yi na maganar imam shafi'i da cewa abinda shafi'i yake nufi da cewa mai faɗin cewa alkur'ani makhluk kafiri ne yana nufin wato kufranun ni'ima butulcin ni'ima ba wai kafirci al-mukhrij min al-billah ba haka bai haƙi yayi tawilin maganar ash-shafi'i to al-balqini shi kuma sai yace a'a wannan tawilin sai ya kiyarda da shi yace yana nan a zahirin maganar sa cewa me cewa ma al-qur'an makhluk kafiri ne a wajen shafi'i yace do ya faɗa cewa imamu shafi'i ya faɗa haka ne akan haƙƙin hafsul fard yayin da ya fatawa da asarar wuyansa to haka wanda zai ce asarar wuyansa za a ce wannan yayi butulcin ni'ima a kaga yana nufin kafiri ne mukhrijun min al kharijun min al milla wannan kuwa kaga raddi ne ga wannan tawilin ban san hafsul fard nan ba da ya faɗa amma ina jin watakila yana cikin a mahasilu ta'wil na sirajuddin al-balqini kun san yayi littafinsa na mustala wanda yayi nukat akan littafin ibn sala wanda ya kira shi mahasilu ta'wil shi ne ya ce misali ya yi tawilin wani shi misali wannan a shi hafs alfard da imamu shafi'i ya faɗi ya yi hukunci a kansa ya yi hukunci a kansa ne kan cewa asarar wuyansa saboda me saboda ya ce alkur'an makhluk ya ce alkur'an makhluk mu ci gaba idan ya bayyana mun yi a mun samu a cikin littafin nasu inda ya faɗa sai mu gaba ne ne shi wannan hafs alfard dinna na'am lan yuqbala ba za a karbi ba za a karbe shi ba a wajen riwaya indal jumhur a wajen jumhurin malamai mutlaqan ai biduni tafsil a kauli na biyu aka ce yuqbalu mutlaqan ana karban kaulin ana karban ana karban sa wajen riwaya mutlaqan ba tare da wani kaidi ba bara mu hakura da wannan abu wa thalithuha kauli na uku ayi wato daga cikin maganganun na malamai guda uku shine maganar da imam fakhruddin ar-razi ya inganta shi la yuqbal ba za a karbi riwayarsa ba in kadiban qad halala idan ya halatta idan ya riga ya halatta kadiban yin ƙarya
wa yuqbal amma za a karbe shi za a karbe shi in yi itikadin haramcin ƙarya
wa haqqaqa al-hafizun hajj to al-imam al-hafiz ibn hajar yayi tahqiqi wato ya tabbatar da magana wadda take ita ce a bar karba
annahu la yuraddu kullu mukaffarin bi bid'atihi cewa ba a raddin duk wanda ake kafirtawa da da bid'arsa wato ba duk wanda aka kafirta da bid'arsa bace ake raddin riwayarsa
لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة domin kowane bangare tana da awar cewa wanda ya saba musu dan bid'a ne وقد تبالغ bal sukan isa ma- sukan sukan isa matuƙa ma وتكفر مخالفيها su kafirta wanda ya saba musu sai ba ma kafir da wanda ya saba musu shi wanda ya shakka a cikin kafircin wanda ya saba wanda ya saba musu shi ma kansa kafir ne
ولو أخذ ذلك على الإطلاق to da za a dauki wannan maganar a saki a sake ba kaidi haka لاستلزم رد جميع الطوائف to wannan zai lizumta dukkan bangarori na musulmi duk sai a yi raddu su na'am قال to shine yace sai yace فالمعتمد abin dogaro أن الذي ترد روايته cewa wanda ake raddin riwayarsa من أنكر أمرا متواترا من الشرع wanda ya yi inkarin al'amari wanda yake mutawatiran ya zo ta hanyoyi bila adadin ana yanke da itikadin cewa haka yake mina shari'a cikin shari'a معلوما من الدين sananne a cikin addini bisa larura ta tilas kowa ya san shi cewa wannan addinin musulunci ne وكذا من اعتقد أخشى haka zalika wanda ya yi itikadin akasinsa wanda ya yi itikadin wato abin da yake an sani a cikin shari'a ba addini bane ko kuma an sani bisa larura cewa wannan abin ba addini bane فأما من لم يكن بهذه الصفة amma wanda ya zamanto da wa- ba wanda ya zaman bai kasance da wannan sifa ba وانضم إلى ذلك دوره sannan بتحريره sannan ha- haddacewarsa ga abin da yake riwaya ya haɗu tare da wannan wato ba- bai yi wannan itikadin ba sannan kuma gashi da hadda da tsare da kiyaye abin da ya sani من ورعه وتقواه ma'a wara'ihi wa taqwahu eh ma'ani eh tare da tsantseninsa a cikin addini wa taqwahu da tsoron Allahnsa ولا مانع من قبوله to babu laifi a wajen karbarsa Eh, a cikin abin nan ya a wannan a cikin nuzha yayi wannan maganar wannan ita ce maganar Hafiz Ibn Hajar a cikin nuzha Imam Sakhawi ya kara da ah, ya kara da wani tafsil wanda ya faɗa wanda yake shi ma dai yarji'u ila- yana dai yana komawa ya zuwa ga wannan inda yake cewa yace ah, wallazi yadhhar abinda yake bayyana annal ladhi yuhkamu alaihi bil kufr wanda ake masa hukunci da cewa ya kafirta man kana al kufru sariha qawlihi wanda ya zamanto kafirci shine sarihin maganarsa daga maganarsa bis saraha an san wannan kafirci ne wa kadha man kana lazima qawlihi hakanan wanda yake kafirci shine lazimin maganarsa wa urida alaihi kuma aka ce masa wannan magana fa in ka ce ka yadda da ita fa wannan kafi ka kafurta fa yace eh na yadda na kafurta falta zamahu shine aka ce masa lazumin magana ka kafirci ne kuma yace eh ya yadda Hmm? to amma man lam yaltazimuhu wa nadala anhu amma wanda bai iltizamin wannan ba aka ce masa in fa kace fa haka kana nufin ka cewa wato Allah a a kana nufin kan cewar babu Allah kenan yace eh ina nufin to wannan ya zama to lazim amma in yace a a ni magana ta bata nuna wannan yayi da- yayi difa yace ta ya zaka ce kafirci ne bayan wannan magana ba kafirci bace kai ne kake ganin kafirci ni ba na ganin kafirci ne to idan ya zama to bai iltizami ba mm, in ya zama to bai iltizami ba to ba za a kafirta fa innahu la yakunu kafiran a lokacin nan ba za a kafirta shi ba walau kana lazim walau kana lazimu kufran ko da ku lazimin maganar sa din kafirci ne kamar yadda ibnu taymiya yace da ni ne a makamin ku da zan kafirta ku amma ku kuna da shubha saboda lazimin maganar su kafirci ne Mm. to kuma shi amma su yace bazan kafirta ku ba saboda kuna da shubha kuna ganin ba kafirci bane wayan bagi hamluhu ala ghairi alqat'i amma wannan ana nufin wanda ba abu- al'amarin da yake ba qat'i ba shine abin da yake ma'lumun min ad-dini bid darura ko abin da ya tabbata bit tawatur li yuwafiqa kalamahu al-awwal dan ya dace da maganar sa ta farko na'am wa ghayruhu wa gairuhu waninsa kuwa gairuhu na'am ay ghayru kafiri bi bid'atihi ma'ana wa- ai yana nufin wani wanda ya ka- yake kafurta da bid'arsa yuraddu minhu ar-rafidi ana raddin arrafidi daga cikinsa wa sabbu salaf da mai zagin magabata kama zakarahu an-nawawi kamar yadda imamun nawawi ya ambace shi fi mawdi'i a wani bigire a cikin littafinsa ar-rauda wace ce rauda salaf wace ce rauda littafin nawawi ar-rauda In aka ce ar-rauda talibin na'am rauda talibin wa sawwabahu al-musannif imam al- ah, imam suyuti yace ah, yace wannan magana ya katartar da ita ce daidai take a cikin aina a cikin tadribur rawi ko na'am
وقد قال مالك malik rahmatullahi alaihi yace لما سئل عن عن الرافضه da aka tambaye shi akan rafida لا تلوم la tukallimhum lalle nusanta ku ba ki a'a la tukallimhum
لا تكلمهم ولا تروي عنهم eh la tukallimhum wala tarwi anhum eh sai ku gyara وقال الشافعي wa qala shafi'i imam shafi'i rahmatullahi alaihi yace لم أرى أشهد بالزور من الرافضة yace lam ara ashhada bizuri min ar-rafida ban taba ganin mafiya yawan shaida ta ƙarya ba irin rafida وقال ابن المبارك abdullahi ibn al-mubarak yace لا تحدثوا عن عمرو بن ثابت kada ku yi riwaya kada ku yi tahammulin hadisi daga amr bin thabit وإنه كان يشد السنة domin yana zagin magabata amr bin thabit ولأن سباب المسلم فسوق domin saboda kuma dalili na biyu shine zagin musulmi fasikanci ne
والصحابة والسلف أولى wasahabatu wasalaf sahabbai ku da magabata aula a cikin musulmin ma Mm. amr ibn thabit wa huwa ibn abi al-miqdam al-kufi maula bakr ibn wa'il da'ifun rumiya bin rafdi to kaji ma bayan ma an jefe shi da rafidancin ma da'ifi ne haka hafi da ce a cikin ah, ah, taqrib na'am amr ibn thabit al-kufi فالرفض الكامل farrafdul kamil wato rafidanci cikakke kammalalle wanda yake wannan ra- za a ce masa wannan rafidi ne sirfan haƙa wato ko والغلو فيه da i- da wuce iyaka a cikin rafidanci والحق على على أبي بكر وعمر da zagi wato da sarrafar da martabar abubakar da umar رضي الله تعالى عنهما allah ta'ala ya yadda da su والدعاء إلى ذلك da yin ki- da yin da'awa da yin da'awa kiran mutane zuwa ga wannan aƙida هو البدعة الكبرى ita ce bid'a mafi girma madaukaki ma- ma- ma- wadda tafi kowace girma كما صرح به الذهبي kamar yadda az-zahabi ya bayyana az-zahabi a cikin tarjamar aban ibn taglib al-kufi a farkon mizanil i'tidal yayi magana kyakkyawa akan bid'a yace آه، فهذا النوع لا يهتد به wala karama yace wannan nau'in na yan bid'a ba a yin hujja da su wala karama kuma babu wata girma babu wani wato ka- a, a, a, a, a mujamala ko wani rufin asiri da zai musu Mm, wato ba zai ba su wata daraja ba
وايضا kuma ma
فما استهدر fama الان astahdirul an وما استهدر الان في هذا ba zan iya tunawa ba a yanzu fi hada darbi a cikin wannan a cikin wannan nau'i رجلا wani mutum mai gaskiya ولا مامونا ko amintacce
بل الكذب شعاره bal ƙarya ita ce alamar su والتقية والنفاق بثالث ditharuhum taqiya da munafunci shine gyautan da suka yafa eh eh su ne rafida yan iran da yan da ba su ba kadai yan lebanon yan iraq yan dai shi an yanzu da suke cewa isna a shari'a shi an isna a shari'a rafida ne su ne sai dai wanda suke masu kauli bit tashih akwai daga cikin su kamar irin musal musawi kamar a a a Allahu a'lam kamar wannan ma Hussein Fadlallah wanda da Hussein Fadlallah ba ayatullah Hussein Fadlallah ba Khomeini ba a Khomeini wannan rafidi shine imamun nasu ai Hussein Fadlallah Hussein Fadlallah a Lebanon yake eh da shine shugaban yan- shine babban shine yan Hizbullah suke a suke dauka shine imamin su saboda shi ma daga farko ya yadda da Khomeini to amma ya so maganganu na tashe ya nuna aqidunsu na na shi'a dole a canza su ba zai yiwu ba ya zaman to kan cewa an yi itikadin irin abin da ake itikadi a kansu Aisha a ce kuma wannan musulunci ne Nasrallah a duk shi ma rafidi ne Hassan Nasrallah duk rafidi ne yan rafida ne wato ai sun rudu mutane yanzu kamar Khomeini lokacin da ake rantsar da a Ali Raja'i a matsayin shugaban kasa sai ya ce yana kiransa da ya koyi da khalifa na biyu na musulunci Umar ibn al-Khattab da yake a cikin jama'a ne duk taqiya ne ta daga cikin taqiya
amma na yaman su zaidiya ne su zai a huthi ba zaidiya bane al-huthiyun ba zaidiya bane al-huthiyun rafida ne hmm imamiyya ne hmm
wani alkabi din alraki su ne da ba ka farwa ya tasi ne eh wanda yake ah, wato ah, ai wanda yake ce musu ar-rafdul kamil din ba da ya faɗa cikakken rafidanci na'am su ne wanda suke zagin magabata shine ai zahabi yake cewa fama- fama astahbiru al'an fi hada darbi rajulan sadiqan Mm, wala ma'amuna to kuma ka san zahabi ana faɗansa cewar kamar mutum ne da ya tsaya aka yi masa faretin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya suka zo suka wuce ana cewa kaga wannan shine wani wannan shine wani saboda haka idan ya ce maka bai san ba zai iya kiyaye wani ba to ba wai wanda yake jigari jigari bane a cikin ilimin sa ya san wato zaka iya cewa kusan ya san kowa Mm. shi yasa ibnu hajar yace ya sha ruwan zamzam kan Allah ya bashi sanin rijalul hadith kamar irin da zahabi kawo mun ruwa ni ba na sha tun da na'am ayyar da yake shi da zahabi da ainihin su ba su ana cikin da mutane da su in suka in suka cikin da suka yi fitar a mutu Ah.
to musamman kama muke rubana
wajen dai rijal kam imamu zahabi hujja ne na'am malam musamman imamu suyuti ya ce wa hada lalzi fa'ala hu huwa sawa wannan abin da zahabi ya faɗa shi ne daidai الذي لا يحل لمسلم ان يعتقد خلافه wanda baya halatta ga musulmi ya itikadin sabaninsa wato ta ya za a yi wanda yake rafidi a ce za a karɓi riwayarsa Mm.
ويرد من المبتدع الذي لا يكفر ببدعته من دعا الناس الى بدعته to a kuma wanda bai a- ana raddi wato ana kin karba riwaya daga wanda yake dan bid'an da ba a kafurta shi da bid'arsa man da a mai yin kiran mutane ila bid'ati ya zuwa ga bid'arsa wanda ya zama to mai bada kariya ya dauki tutar yada bid'a to shi ma sai a yi raddin riwayarsa
لان تزيين بدعته to menene illar da yasa ake haka yace illar shine li'anna tazyina bid'atihi qawata bid'arsa يحمله على تعريف الروايات zai iya dau- zai dauke shi zuwa ga karkatar da riwayoyi وتسويتها da kuma miƙar da ita على ما يقتضيه مذهبه akan abin da mazhabarsa za ta hukunta wato ya kawo abin da zai dace da mazhabarsa kaga ba shi da aminci babu aminci a kansa
بخلاف غير الدعاة sabanin waɗanda suke ba du'at ba فيقبل sai a karɓi riwayarsu وهذا هو الاظهر wannan shine mafi bayyana الذي عليه اكثر العلماء wanda a kansa mafiya yawan malamai suke كما صرح به النووي وغيره kamar yadda imamun nawawi ya bayyana shi da waninsa wato daga cikin malamai واثبت wa turida amma an yi suka akan wannan بأن الشيخين da cewa al-shaykhaini bukhari da muslim احتجا بالدعاة أيضا sun kafa hujja da waɗanda suke du'atu ne daga cikin 'yan bid'a فقد فقد احتج البخاري دومي- بمثال حقان Im- eh, imam al-bukhari ya kafa hujja da imran ibn hittan as-sadusi a imran ibn hittan as-sadusi wa huwa minhum ila shi yana daga cikin addu'at imran ibn hittan as-sadusi imam al-bukhari ya eh, shine dan kha- kha- khariji ne نعم malamin khariji malamin khawarij ne am as-sufriya amma daga cikin khawarijawa din an ce su ne mafi sauki dan su ba sa ka- ba sa ganin a wajabcin khuruj alal alal umma Eh, sai dai suna zaburar da mutane kan khuruj amma ba sa ganin cewa wajibi ne a yi khuruj a ɗauki makami a kashe musulmi ba su da wannan ra'ayin to amma shi imran ibn hittan ya yi kasida yana yaban abdurrahman ibn muljim wanda ya kashe sayyidina ali to kaga akwai da'awa da tafi wannan yana yaban sai ne masa kirari amma ka gane wala muktar abdurrahman ibn muljim dan khariji da ya kashe sayyidina ali da ya kashe sayyidina ali to shi imran al-hittan imran al-sadusi yayi kasida yana yabansa yana cewar abin da yayi daidai ne ya menene yake cewa ya darbatan ma aradallahu biha menene min taqiyin yake yabansa wai wannan saran da yayi ba abin da yake nufi da wannan saran da yayi na sayyidina ali illa yardar Allah sara daga daga bawa bawa na Allah wanda yake taqi ka ji fa wanda ya kashe sayyidina ali ne yake yabansa haka amma gashi da da ruwaya a cikin bukhari to ta yaya za ku ce wannan shine al-azharu bayan kuma gashi su bukhari sun ruwaito sun karbi riwaya daga cikin mai yin da'awa mai kiran mutane zuwa ga bid'arsa haka nan sun kafa hujja da abdul hamid ibn abdurrahman al-himmani wa kana da'iyatan ila al-irja ya kasance cikin masu kiraye zuwa ga aqidatul irja murji'a wanda suke cewa in dai kayi imani to kafirci abin nan duk abin da kai inda kana da asalin imani ba zai cuce ka ba la yadurru ma al imani ma'asiya sabo baya cuta eh shi wannan al-himmani humayd ibn abdurrahman humayd baranga tarjumarsa mai hafiz ya ce a cikin akansa هو عبد الحميد نه عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني نعم عبد الحميد ابن عبد الرحمن ال... ايه عبد الحميد ايه عبد الحميد وين عبد الحميد يا ذا اسم عبد الحميد sai dai Humaid din amma Abdul Hamid Abdul Humaid Abdul Hamid ابن عبد الرحمن كو عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم أبو يحيى الكوفي لقبه بشمين بفتح الموحدة وسكون المؤجمة صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء قاشنا خاميم دال قاء قاء أصحاب الكتب الستة سنويتو بند نسائي imamu nasa'i ya ƙi shi to gashi su ma wa ujiba to jawabi akan wannan sai aka yi masa aka yi jawabi da maganar imam abu dawud babu daga cikin masu riwaya ma'abuta bid'a da suka fi ingancin hadisi irin khawarijawa sannan ya ambaci ibn hittan da kuma abu hassan al'araj da kuma dangame da alhimmani ya ce to ibn ma'in ya ce fiƙa ne amma wannan jawabin da suka kawo jawabin da suka kawo guda uku ne na farko cewa abinda ya sa suka yi ruwaya daga gare su saboda abinda yake ya riga ya ruwaito ne daga gare su tun kafin su zamanto 'yan bida ta amma imran ibn hittan al-himmani al-sadusi shi imamul bukhari bai zamani da shi babban lantana a ce ya ruwaito abinda yake dama dan bida'an ne a dan bida'ar sa yake inda malamin sa ne za a ce kafin ya bida'an ne ya yi ruwaya daga gare shi saboda kaga wannan jawabin ba zai zamanto jawabi ba jawabi na biyu annahu raja'a fi akhir umrihi an hadha ar-ra'i to ai abin da ta suka ruwaya daga gare shi ya dawo ya bar ra'ayin ya tuba ya bar bid'ar wa kaza ujiba bi hadha an takhrij ash-shaykhayn ma'an li shababati bin sawar ma'a kaunihi da'iya thalithuha na jawabi na uku wa huwa al-mu'tamad shine jawabin abin yarda المؤول عليه da ake dogaro gare shi annahu lam yukharrij lahu siwa hadithin wahid akan Imran al-Hittan Bukhari bai ruwaito bai ruwaito da gare shi ba sai hadisi daya ma akaunihi fil mutaba'at kuma hadisin ma fil mutaba'at wala yadurru fiha at-takhrij li mithlihi riwaito hadisi daga irin kasa irin irin kwatankwacin sa wannan ba zai cuce shi ba to amma al-badr al-aini yayi raddin wannan magana yace ta za a ce yana da gaskiyar magana bayan yayi bayan yayi abin nan bayan yayi yayi yabo ga ibnu muljam ta za a ce ne gaskiya ne menene yafi wannan ƙarya ya rinka yabo gare shi kuma ta yaya za a ce yana da addini wanda za a ce wanda yake farin ciki da kashe sayyidina ali a ce yana da addini saboda haka wannan dai kawai bukhari yayi wannan sai a ce sai a ce samahahullah Allah ya yafe masa ibn hajar shine ai ibn ai ibn hajar ibn hajar cewa yi inna ma akhraja lahu al-bukhari ala qa'idatihi fi takhrij ahadith al-mubtadi idha kana sadiqan lahja mutadayyinan shi yana karban hadisin dan bid'a idan ya zama to mai gaskiya ne kuma yana da addini to shine su kuma al'aini ya ce ta za ka ce wannan yana da gaskiya yana da addini bayan gashi yadda yake eh almutaba ne eh to amma a fitar da shi a cikin littafin da aka yi masa ka'ida da cewa littafi ne na sahihi shine waɗanda suke ganin kan cewa wannan jawabin bai ba to amma gaskiya akwai ka'ida ne wato shi kansa kaulin cewar ana riwaya daga ɗan bida'a idan ya zamanto ba mai da'awa ba shi ma wannan laisa ala itlaqi ita kanta ka'idar da har ballanta ma ka zo kana cewa su buhari ba su daidai ba da aka yi suka rawaito daga wannan wannan ka'idar ita kanta ka'idar ba a bakar ba bace ala itlaqiha domin a kuma wato ba wanda ya tahririn wannan sai Sheikh islam Ibn Taymiyyah a cikin musawwada fi usulul fiqh kuma ban sani ba dan dai lokaci saboda lokaci ne amma na dauko maganarsa a cikin risala ta ta manhajul Imam Ahmad cewar akwai janibi biyu na riwaya daga mubtadi akwai janibin riwaya wanda abinda ake dubawa gaskiyar rawi da kiyayewarsa akwai janibin addini janibin kaurace maɗan bida'a wanda shi kuma wannan yana tafiya ne tare da ƙara'in ƙara'in hali ya danganta da halin wani duk gaskiyarsa idan ana ganin a cikin riwayarsa akwai karfafa bid'arsa to sai a yi raddin riwayarsa ba dan ba a yadda da riwayarsa ba a'a dan yin riwaya da gare shi kamar bayyana bid'arsa ne kuma rashin riwayar babin kauracewa ne to shi ko kaurace ma dan bid'a abu ne wanda yake tafiya tare da maslaha idan akwai maslaha a cikin kaurace masa sai a yi in babu maslaha kada a yi to wani lokaci kuma sai a auna a gani maslahar riwayar ita ce tafi bisa maslahar kaurace masa to idan aka samu wannan riwayar wajen wani to sai a karbe a takaita da waccan riwayar shi kuma a kyale shi da bid'arsa to amma in ba a same ta a wajen wani ba duk da cewar a ciki zai iya zamantowa an karfafa bid'arsa to maslahar a kiyaye riwaya a kiyaye suna annabi sallallahu alaihi wasallam tafi maslahar a kaurace masa yace wannan shine zai fassara maka sani'in malaman hadisi wajen ka ga wani lokaci sun karbi riwayar mubtadi wani lokaci sun yi raddinta saboda haka ba koyaushe bane kawai ake duba wato ɗaya daga ci a ingancin riwayar ko kuma kaurace ma dan bid'a abin yana tafiya ne tare da al-masalih wal mafasid saboda haka hatta shi kansa wannan kaulin barin gani ko zan ko wannan magana ta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin musawwada ya kawo ta Sheikh al-Islam wa kalamu Ahmad yufarriqu baina anwa'il bid'a zancen Imam Ahmad yana bayyana yana bambancewa tsakanin nau'o'i na bid'a wa yufarriqu baina al-hajati ila riwayati anhum wa adamiha kuma yana bambancewa tsakanin bukatuwa ya zuwa ga riwaya daga yan bid'an da kuma rashin bukata kama yufarriqu bayna da'i was sakit kamar inda yake bambancewa tsakanin mai kira ya zuwa ga bid'arsa da kuma mai gum ya shiru ma anna nahyahu la yaqtadi kauna riwayatihim laysat bihujja tare da cewa hannunsa da ai riwaya daga wajensa daga wajensu ba yana nufin cewa riwayar su ba cewa hadisin su ba hujja bane lima dhakartuhu min anna al-illata alhijran cewa illar kin riwaya daga wajensu kaurace ma dan bid'a ne ولهذا نهى عن السماء من جماعة في زمنه ممن أجاب في المحنة dan haka ne ya hana a riwaya daga waɗansu daga cikin malamai da suka amsa tambayar da aka yi musu a lokacin jarabawa akan halkul Qur'an irin su Ali ibn al-Madini yace kar ayi riwaya daga wajensu ga su a imma ne amma yace kar ayi riwaya saboda me saboda a kaurace musu wa ajma al-muslimun ala al-ihtijaj bihim musulmi sun yi ijma'i akan su yi hujja da su wa huwa fi nafsihi qad rawa an ba'dihim shi ma kansa ya riwaya daga wadansu su li'annahu kana qad sami'a minhum qabla al-ibtida domin ya ji daga gare su kafin su yi wannan bid'ar walam yat'an fi sidqihim wa amanatihim bai suka akan gaskiyar su da amanar su ba wala ankara al-ihtijaj bi riwayatihim bai kuma inkarin kafa hujja da riwayar su ba wa kadhalika al-khallal khallal ترك الرواية عن, أوقام عن أقوام لنهي المروذي وروى عنهم بعد موته وذلك أن العلة استحقاق الحجر عند التارك واستحقاق الحجر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ الصلاة على من أمر على من أمر أصحابه بالصلاة عليه وكذلك لما قدم عليه أبو سفيان ابن الحارث وابن أبي أمية أعرض عنهما ولم يأمر بقية أصحابه بالإعراض عنهما بل كانوا يكلمونهما والثلاثة الذين خلفوا لما أمر المسلمين بهجرهم ولم يأمرهم بفراق أزواجهم إلا بعد ذلك وهذا باب واسع وما علمت لأحمد كلاما بالنهي عن جميع أنواع المبتدئة حتى المرجئة إذا لم يكونوا دعاة كما يقتضيه تعميم أبي الخطاب كما أنه في الجهمي لم أقف له بعد على تقييد بالدائية وكلامه هذا في غاية الحسن رحمه الله ومما يشب لكون نهي عن الرواية لا يكتب يكون رواية ليست بهجة أو أن ذلك من باب الهجران أن كثيرا ما يسأله تلاميذه إذا قال في الراوي إنه متروك الحديث أتركته لهوى فيه فيقول لا بل كان منكر الحديث to wannan shine ka'idar a cewar babin sababul hujran ne kaurace ma dan bid'a to shi kuma wannan yaktalifu bi ikhtilafil ashkhas wal azman shine ka'ida amma wanda yake ba su ba wato ba rafida da kuma masu kira zuwa ga bid'ar su ba ai banda rafida da kuma addu'atu masu kira zuwa ga bid'ar su to to mu mu ma'ashiral muhaqqiqun masu wato tabbatar da masail na ilimi muna yarda da yarda muna yarda da karbar su ai karɓar riwayar waɗansunsu wato waɗanda suke ba rafida da du'atu ba kamar 'yan shi'a imamul hakim ya ce littafin imam muslim mal'ana minhum cike yake da su to abinda suke shine mai mai al-muraja'at dan shi'a din nan wanda ya rubuta ya rubuta wai wasiƙu ne yake rubuta ma shekul azhar akan hujjojin 'yan shi'a kuma shekul azhar ɗin da'if ko a ɗalibin ilimi ma ya fi shi kamar koya masa ake yi ta eh to lalle hujja ku kuna da hujja wai in ya rubuta masa sai shekul azhar sai ya rubuta masa raddi ce eh gaskiya wannan kuna da hujja to a ciki shine ya kawo irin waɗannan ruwat ɗin wanda suke cikin muslim da bukhari wanda an kafa hujja da su ya ce to za ku ce kuna raddin shi'a bayan ga shi yan shi'a duk suna cikin littafinku to alhali bambancin magana shi ne wayannan yan shi'a ne amma ba rafida ba ne shi kuwa shehin da ya rubuta wannan shi dan rafida ne ba irin wayancan ba ne wanda ba sa zagin ba sa zagin abubakar da umar ta za a ce musu za a kawanta su da na wannan zamanin na'am wa qala ibn hibban ibn hibban yace babu saɓani tsakanin malaman hadisi daga cikin manyan malamanmu cewa mai gaskiya mai kuma kyautata riwaya idan akwai bid'a tare da shi kuma bai kasance yana kiran mutane zuwa gare ta ba cewa kafa hujja bi akhbarihi akwai abinda aka kara أن الاحتجاج بأخباره جائز وأن يقتضيه السياق كفا هجة دروايو ينسى يا هلتا
فإذا كان داعيا إليها إذن يزمن تومي كرا متانين ذو أقبدا التاسع صفة الاحتجاج بأخباره to sai kafa hujja da riwa- da riwayoyinsa ya zamanto ya faɗi da aka su ibn hibban suka ce amma wannan maganar laisa ala itlaq Mm, kamar yadda magani daga sani'in su bukhari Mm. ana duba ne ya zuwa ga gaskiyar rawi
واستغرب الحافظ to ka gani don haka imam al-hafiz ibn hajar ya ce wa- y- y- ya ga bakuncin wannan magana wannan da'awa tasa na cewa an yi ittifaki ba tare da tafsili ba ba tare da bambance magana ba قال نعم ya ce eh haka ne الأكثر mafi yawa على قبول غير الداعية akan karɓar riwayar wanda yake ba mai kiran mutane zuwa ga bid'arsa ba لا إن رووا أي مرتدعة إنفاقا Ah, to ka gani eh, wa- wannan shine tafsiri ne abinda ibn hajar ya faɗa ba haka bane eh, a ce ittifaqi mafiya yawa da sun ce idan ba mai kira ne zuwa ga bid'arsa ba kuma dalilin su ba wai kawai kan cewa rashin ingancin riwayarsa bane saboda kaurace ma dan bid'a Mm, saboda kaurace ma dan bid'a saboda haka a inda ya zamanto cewar a inda ya zamanto cewar babu maslaha a cikin kaurace masa kamar ya riga ya zamanto cewar irin a cikin a iraq ne a kufa wanda duk 'yan bida'a ne Hmm? Duk, eh, sun riga sun tasirantu da bida'ar rafid a- da fita- da bida- da bida'ar shi'anci amma ka kaurace musu su dama su ne ima- su ne a imma a wajen Hmm? su ne a imma a wajen Hmm? to saboda haka kuma akwai bukata ga riwaya su sai a je a yi riwaya daga gare su ko da sun zama to du'atu ne لا إن رووا أي مرتدعة إنفاقا أي موافقا ومقويا لرأيه banda idan suka ruwaito su yan bid'an wifakan abin da yake mai dacewa wa muqawwiyan mai karfafawa li ra'ayihim ga ra'ayinsu أي بدعة ai wato ga bid'ar su ولا يقبل حينئذ to a lokacin nan ba za a karba ba saboda a lokacin nan akwai tuhuma a kansu Mm, kamar wanda yake dan shi'a ya ruwaito abin da yake zai faɗi na fada'il din sayyidina ali na'am كما أبدى مسرعا بذلك الحافظ أبو إسحاق kamar a a- kamar yadda abu alhafiz abu ishaq ya bayyana a, ya bayyana wannan abu ishaq ibrahim ibn yaqub الجوزجاني al-jawzajani شيخ أبي داود malamin abi dawud والنسائي malamin kuma imamun nasa'i إذ قال في وصف الرواة yayin da ya faɗa a cikin sifanta waɗansu rawi ko masu riwaya عن الحق daga cikinsu akwai karkatacce gabarin gaskiya أي السنة ai wato ga- sunna صادق الله amma mai gaskiyar mai gaskiyar magana mai gaskiya ne a harshensa وليس فيه حيلة to babu wata dabara a cikinsa إلا أن يؤخذ من حديث dole sai a ruwaito daga hadisansa ما لا يكون منكرا ba abin da ya zamanto ba munkar ba ba abin da ya zamanto ba kuskure ba إذا لم يقوي به بدعته idan bai karfafa bid'arsa da shi ba to amma shi jawzajani kamar yanda ibn a- az-zahabi yace yace qassab fi ahli kufa in yana magana akan mu ɗan kufa wato me me me sai ya sassa- ya- ya sassabe su yana da zafi a kansu hatta irin manya-manyan asatsin riwaya irin su amash ya rinka raunana su ma Eh. na'am
قال الحافظ بن حجر alhafid ibn hajar ya ce وما قاله متجه abinda ya faɗa mutajih wato yana da fuska لأن العلة التي رد لها حديث الداعية domin illar da wadda da- da- domin ta ne aka yi raddin hadisin mai kiran mutane zuwa ga bid'arsa واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب ita ma wannan illar tana nan wato mai zuwa ce idan ya zamanto zahirin abin da ya ruwaito yana dacewa da masabar ɗan bid'a ولم يكن داعية walau lam yakun da'iyatan ko da bai zamanto mai kira ne mai kira mutane zuwa ga bid'ar ba in ya ruwaito abin da zai dace da bid'arsa sai a ki karba wallahu a'lam Allah ne mafi sani to sai mu dan yi dan break din yan mintuna ko alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ah, ومن يتوب عن فسقه فليقبل أو na'am كذب الحديث فابن حنبل والسير فيه والحمدي وأبوا فهو له مؤبدا ثم نعوا عن كل ما من قرن ذا رواه والنووي كل ذا أباه na'am wa man yatub an fisqihi wanda ya tuba daga fasikancinsa wato wanda ya tuba daga ƙarya in ba ƙaryar da yake akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bace aw kadhibil hadisi ko kuma ya tuba daga ƙarya a cikin riwayar hadisi ƙarya a cikin hadisi fabnu hanbalin to imam ibn hanbal ahmad wasairafi da abubakar asairafi daga cikin malaman shafi'iyya wal humaidi da abubakar abdullahi ibn zubair al humaidi almajirin shafi'i kuma malamin bukhari abau qabulahu sun kiyarda riwayarsa sun ce tuban da yayi tsakaninsa da Allah amma mu ba za mu sake karban riwayarsa ba ko ya tuba mu'abbadan suna masu dangana wannan har abada wato har abada ba za su sake karban riwayarsa ba thumma na'au sannan kuma waɗannan malaman suka wato ni suka nisanci an kulli ma min qabli za rawahu duk abinda ma ya ruwaito kafin wannan suka nisance shi ga baki ɗayan ma riwayarsa ta daɗin kafin wannan yin karyar ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk suka ce ba za su karba za su karban riwayarsa ba wan nawawi shi ko imamu nawawi kullu za dukkan wannan abin da suka yi abahu shi ya ki yarda da shi ya ki shi na'am wannan shine a abu na biyu da wato a ake raddinsa daga rawi bisababil adala saboda rashin adala shine alfisk mun yi na farko shine alkazib a afwan albid'a yanzu sai kuma alfisku wal kadhib fasikanci da da ƙarya a zahabi yake cewa aban ibn taghlib al-kufi shi'iyun jald lakinnahu saduq falana sidquhu wa alayhi bid'atuhu yi shi yace falana sidquhu wa alayhi bid'atuhu bid'a zai je can shi da Allah amma tunda yace gashi lakinnahu saduq na'am na'am wanda ya tuba daga fasikancinsa alfisku shine wato irtikabul kaba'ir mutum ya irtikabin kabira babban zunubi wanda yake sawa'un wanda yake na jariha ne wanda ake gani a bayyane ko ma wanda yake ba na jariha ba wanda yake a boye wa kadhalika al-israru ala kabira shi ma fasikanci ne man urifa bil birtikabi kabiratin aw bi israrin ala saghiratin na'am wannan shine abinda alhafiz ya ce a cikin annuzha afwan na na'am as-sahawi kai ya faɗa a cikin fatul mughith na'am
wa alil kadhib
da kuma ya tuba daga ƙarya a cikin abinda ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to a karbe shi a cikin riwayarsa kamar shaidarsa yarhamukallah
للآيات والأحاديث الدالة على ذلك da ayoyi da hadisai da suke nuni akan wannan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم نعم أو يتوب an kadirin hadisi ko kuma ya tuba daga ƙaryar hadisi ai wato ƙarya a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to al'imamu abu abdullahi ahmad ibn muhammad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani al'imam da abubakar muhammad ibn abdullahi sairafi daga malaman mazhabanmu ta shafi'iyya wanda ya sharhin risala a ta shafi'i da abubakar abdullahi ibn zubair al-humaidi almajirin imam shafi'i kuma malamin imam bukhari shi ne farkon malaminsa a cikin sahihul bukhari ko al-humaidi ya fara da ahlu makka al-humaidi addatar al-humaidi na'am to su sun ki wato sun hana karbansa ai qabula riwayati ai karban riwayarsa mu'abbadan har a suna masu wato halin kasancewar wannan hanin mu'abbadan abinda abin mai da shine har abada wa in hasanat tariqatuhu ko duk ko da hanyarsa rayuwarsa ta kyautata wajen hadisi dai ba taba karba ba inda ya taba ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya tuba sai ce tuban sa tsakanin sa da Allah amma mu tunda aka cije mu daga rami sau ɗaya ba za a sake ba eh sun mana'u summa na'au sannan waɗannan malamai suka nisantar da suka ai haula al'aimma ai waɗannan manyan malamai ai tajannabu ai suka ni wato suka bar an qabuli suka bar karban dukkan abinda ai hadisin da ai hadisin da yake min qabli da ya zamanto wato hadisin da yake min qablu ada ai a gabani ai qabli kadhibihi ai qabla kadhibihi ai wato kafin ƙaryarsa fi hadisin nabi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato in hadisan an san lokacin da ya fara ƙaryar to duk hadisan da ya ruwaito kafin yayin wannan ƙaryar su ma ba za suka daina su- su- suka suka suka kauda kai daga gare su suka bar su zattai min kadhibihi fi ai wannan mai tuban daga ƙaryarsa a cikin sa da ya ruwaito shi
ibaratu bin salah ibarar ibnu salah magana ibnu salah naqlan an yana mai ciro ta daga abubakar ne sairafi fi sharhi a cikin sharhin risala kullu man asqatna khabarahu min ahli an-naqli duk wanda muka sarrafar muka yasar da hadisinsa daga cikin ma'abuta riwaya bikadhirin wa dalil saboda alayhi, wato saboda ƙarya da muka same shi ya yi ta lam na'ud li qabulihi bi tawbatin tazhar to ba za mu koma zuwa ga karɓan hadisin nasa ba saboda tuba wanda yake ta bayyana wa man ba'afna naqlahu wanda muka tau- wanda muka raunana riwayarsa lam naj'alhu qawiyan ba'da dhalik ba za mu sanya shi mai ƙarfi ba bayan wannan
wa dhakara anna dhalika mimma iftaraqat fihi ar-riwayat wa shahada wani an bi cewa wani yana daga cikin inda wato riwaya take bambanci da shaida shaida in mutum ya tuba za a karbi shaidarsa amma riwaya saboda tsantseni da kariya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zamanto an fi tsanantawa akan ta bisa shaida thumma qala an abi muzaffar ibn sam'ani sannan ya faɗa daga abul muzaffar ibn sam'ani
inna man kadhiba inna man kadhiba fi khabarihi inna man kadhaba fi khabarin wahid fi khabarin wahid wanda ya ƙarya a cikin hadisi ɗaya wajaba isfa'al ma taqaddama min hadisi wajibi ne a sarrafar a yasar da abin da ya gabata na hadisansa
qala ya ce وهذا يباني من حيث المعنى ما ذكره السيرفي wannan yana kama da abin da sairafi ya faɗa ta fuskar ma'ana Eh, duk dai abu ɗaya ne na'am ونقل في التدريب wani ƙala fi tadrib al-imam suyuti ya naƙalto a cikin at-tadrib tadribur rawi فيجيب ذلك عن النووي taujiha zalika me wato fuskar menene fuskar wannan wato dalilin yin wannan hukunci anin nawawi daga imamun nawawi بأنه جعل تغليظا bi annahu ju'ila da cewa an sanya wannan hukunci da aka yi tagliban alaihi kausasawa a gare shi ونذرا da kuma hani tsoratarwa بليغا mai isa matuka عن الكذب عليه صلى الله عليه daga yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya لعذر مفسدته saboda girman barnar da ke cikinsa فإنه يسير شرعا domin wannan magana zai ta koma ta zamanto shari'a مستمرا wadda za ta shuɗe ila yawmil qiyama har ranar alkiyama بخلاف الكذب على غيره sabanin yin ƙarya akan wani annabi sallallahu alaihi wasallam da والشهادة kuma sabanin shaida shaida ta tabbata ta takaita ne akan haƙƙin wanda aka abin ya shafa فإن مفسدتهما قاصرة domin ɓarnarsu takaitatta ce ليست عامة ba mai gamewa ko ba mai game ma kowa da kowa bace
ومع ذلك to tare da haka والإمام محي الدين النووي al-imam muhiddin an-nawawi yahya ibn sharaf نفسه shi kansa
كل ذا kulla za- ku- a- kull كل ذا to eh, ai abin nan wajhana ai ko in kace kulla za a bahu kai a, ishtigali kenan ko Uh, kullu za dukkanin wannan alladhi zuki ذكر wanda aka ambace shi قد أباه qad abahu ya hana ya ki shi إذ قال في تكريم yayin da yace a cikin taqribun naw a cikin taqribus sa taqribur a- a- taqribur rawi
قلت
yace na- sai nace هذا كله مخالف لقائدة مذهبنا wannan dukkanin wannan magana mai sabawa ce da ka'idar mazhabanmu ومذهب da غيره mazhabar waninmu ba
ولا يقع الفرق بينه wa bainar shahada kuma wannan ban- banbancin da aka kawo tsakanin wannan da tsakanin shaida ba shi da karfi
وهكذا قال في شرح مسلم haka nan ya ce a cikin sharhin sahih muslim المختار abinda yake zaɓaɓɓe توبته wato yankewa da ingancin tubansa وقبول روايته da karɓar riwayarsa كشهادته kamar shaidarsa كالكافر إذا أسلم kamar kafiri in ya musulunta to ai wato zai ce bai fi bai- bai fi kafiri muni ba to kafiri idan ya musulunta ana karɓar riwayarsa to ballanta kuma wannan na sai dai su sun ce su babin su babin a wato zajir ne babin ta'azir ne horo ga wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam karya
ولكن قال المصنف sai dai imamu suyuti ya ce إن كانت الإشارة في قوله هذا idan idan isharar da ke cikin maganarsa ta cewa hada kulluhu wannan dukkaninsa لقول أحمد ga maganar sai ahmad da sairafi da وسمعان sam'ani فلا والله ما هو المخالف a to wallahi ba haka bane ma huwa bi mukhalif wannan ba sabawa bane ولا بعيد kuma maganar tasu ba mai nisanciya ba ba- ba manisanciya bace daga daidai بل الحق ما قالوا bal gaskiya shine abin da suka faɗe shi taglidan saboda kausasawa wa zajran da wato horarwa وإن كانت لقول السيرفي idan kuma ga maganar sairafi ce ta cewa wato abin da ya wuce na da ba za a karba ba بناء على أن قولته biran ala anna qawlahu bi- bisa fa- fa- cewa fadin sa آه، بكذب عام يكذب
yakzibu
يكذب نعم عام ah, ah, ce- ce- cewa wannan mai gamewa ne a cikin ƙarya في الحديث a cikin hadisi da waninsa وقد أجاب عنه الحاكم العراقي to alhafizul iraqi yayi jawabi akan wannan بأن مراد السيرفي cewa abinda sairafi yake nufi ما قاله أحمد abinda ahmad ya faɗa أي في الحديث ai fil hadisi a cikin hadisi لا مطلق la ba wai mutlakan a cikin yin ƙarya baki ɗaya ba في قوله من أهل النقل saboda faɗinsa da ya ce min ahlin naql daga cikin ma'abuta ma- wato ma- ma'abuta riwaya وتقييده بالمهدد da kuma ƙayyade shi da yi da cewa al-muhaddith malamin hadisi mai yin hadisi أيضا da ci- a cikin faɗinsa har wa yau a cikin sharhin risala وليس بطاعة ya ce wa laisa bitanin ba abun suka bane على المهدد akan wato ma akan masanin hadisi إلا أن يقول sai dai idan ya ce تأمكت الكذبة na yi ganga- na ganganta yin ƙarya فهو كذب في الأول to ya zamanto makareci a cikin magana ta farko ولا يقبل خبره بعد ذلك ba za a karɓi hadisinsa ba bayan wannan انتهى to wannan shine karshen magana kun gare duk magana akan ƙarya a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne
وقوله من ضعفناه da faɗinsa kuma da ya ce wa man da'afnahu wanda muka raunana shi وأبي الكذب ayya wato ta fuskar ƙarya فانتظم قول الإمام أحمد fantaba- fantabama ma'a qaulil imam ahmad مع sai ya zamanto maganar ta yi daidai wato ta dace da maganar imam ahmad radiyallahu anhu وبالجملة
wa bil jumla wa ma ra'ahu al awwaluna arjahu نعم na'am وما رآه الأولون أرجه daliluhu fi sharhina muwaddahu abinda na farkon nan suka suka tafiya zuwa gare shi suka yi ganin sa arjahu shine yafirin jayi daliluhu daliluhu dalilin sa ko da yasa shine yafirin jayi muwaddahun fi sharhina mun bayyana shi a cikin sharhin mu Ah, wato tadribur rawi na'am وبالجملة A da- to a ta- wato a- a dunkule dai آه، فما رأ- فما رآه الأولون abinda na farkon nan suka gani أي الإمام أحمد wato imamu ahmad ومن معه da wanda suke tare da shi من عدم القبول في ذلك na rashin karban riwaya a cikin wannan أرجح arjahu shine ya furin jayi مما تضمنه قول النووي من القبول da abinda wato abinda maganar imamun nawawi ta kunsa na karban riwaya دليله ai dalilin wannan أي شاهد أرجحية ذلك الرأي wato shahi- shahidi shaida akan rinjayen wannan wannan ra'ayi في شرحنا yana cikin sharhin mu التدريب at-tadrib على التقريب al-taqrib موضح muwaddahu abun bayyanawa ne وهو ما ذكره الفقهاء shine abinda malaman fiqh suka faɗa a babun li'an أن الزاني cewa azani almuhsan mazinaci wanda yake katangagge idza taba idan ya tuba وحسن توبته kuma tubansa ya kyautata لا يعود مهس- مهسنا ba zai koma ya zamanto muhsan ba duk da ya tuba amma ba za a ce masa wannan katangagge bane
ولا يحد قاذفه ba za a wanda ya masa kazafi ba za a yi masa haddi ba بعد ذلك bayan haka ببقاء كلمة علمه saboda wannan gibin da aka samu a cikin mutuncinsa
مع ko ya tuba ya tuba an dai an taɓa yi masa haddi in dai ya taɓa yi an taɓa masa haddin zina to bai zamanto muhsan ba da haka duk wanda zai dawo daga baya ya zo ya ce masa mazinaci ko ya haifi ɗan shege ba za a yi masa haddin ƙazafi ba saboda haka sai suka yi kiyasinsa da wannan wanda ya yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam ƙarya ko ya tuba tubansa tsakaninsa da Allah amma wannan gibin da aka yi masa yana nan taban yana nan wannan tabo mm, ahsan tabo ne Eh, shi wannan mara shi ma zai zai bi tabi'un tabi'un tabi'un da muke shi ma ya bi magana ta shi ne yake wai yana faɗan wajihinsa shi ne wajihin dalilin na'am Eh, wala ya ƙala fahada ala to naziru ya- to- to wannan ma to fahada wannan nazir shi ma wannan wato a a me- me kama da shi ne ana kazi wala ya wala khabaru cewa makaryaci ba a karɓan hadisinsa har abada
wa zakaru aidan kuma suka ambata har wa yau annahu law asalau lau ƙuzifa cewa shi da an yi masa ƙazafi thumma zana sannan ya yi zina zana al-maqdud sannan wanda aka yi masa ƙazafin nan ya yi zina ba'da al-qadh bayan an masa ƙazafin qabla an yuhadd al-qadh kafin a yi haddi ga wanda ya yi ƙazafin lam yuhadd to ba za a yi masa haddi ba
da Allah ta'ala domin Allah ta'ala ajr al-'ada ya gudanar da al'ada annahu la yusiru ahadan min awwali marra cewa baya baya tona asirin mutum a barrar farko idan mutum ya zai masa sutura saboda haka yanda yayin da Allah ya- yayin da Allah ya tona masa asiri yayi zina ya nuna ba ba yau ya fara ba saboda haka in ka saboda haka in aka yi masa kazafi wanda ya masa kazafi ya sha ba za a yi masa komai ba fa zahiru abinda yake zahiri faqad kana munafiq taqaddumu zinahu ولم cewa ya taba yin zinan qabla dalika kafin haka يهد له القادم dan haka wanda ya yi masa kazafi ba za a yi masa haddi ga domin sa قال yace imamu suyuti dai yace وكذلك نقول to haka mu ma muke fada فيما تبين كذبه wa- akan wanda haƙƙin akan haƙƙin wanda ƙaryarsa ta bayyana الظاهر abin da yake zahiri تكرر ذلك wannan ya maimaitu a gare shi حتى ظهر لنا har ya bayyana gare mu dama can yana ta yi ne ba su ɗaya ba sau biyu ba tun da ya bayyana to dama ya tab- ya shayi ولم يتعين- يتعين لنا ذلك fi ma ruya min hadithi wannan bai ayyana gare mu ba a cikin abin da aka rawaito na hadisin nasa فوجب اسقاط الكل saboda haka wajibi ne a- a sarrafar da a a- a yasar da duk هذا واضح wannan fa a bayyane yake bila shakkin ba tare da shakka ba ولم ارى احدا ban ga wani ya ban ga wani ba تنبه لما حررته ya faɗaku ga abin da na na rairaye shi ولله الحمد walillahi alhamd gurukan guda ta tabbata ga Allah eh eh mana ai ka san imamu sufi baya wasa ai baya wasa amma ai kaga ai ya ce walillahi alhamd ya mai da godiya ga Allah eh eh
ولم ارى احدا تنبه لما حررته lima harartuhu mm.
من العلماء
eh eh. to mu tsaya anan
musulunci yana yafi abin da ya wuce ai ba ai ba ce ba ba- ba ce ba a yafe masa ba wannan tsakaninsa da Allah amma ya jan yadda mu za mu yi ta'amuli da shi Eh? wannan kuma tunda an masa tabo kuma muna magana ne akan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu karba ba ba za mu sake sakewa ba sai mu tsaya anan eh shi tace Imam Suyuti ya rinjayar kuma dalilin ta kaga ga dalili da ya kawo ya kawo qiyasu shabah akan mas'alar kadafi da wanda ya tuba a, da ko kadafi zai riske shi ko kadafi ba zai riske shi ba والله na'am a a suna wannan sabon malam a kan kada a da naman ta yadda yadda yadda harkar su zai yi dihya ibn khalifa al-kalbi zai ya dalil ne ko dal dal Dal.
dal eh dal da haƙarami al'amari ne ko
eh wayannan maganganun da muka ta duk suna cikin tadribin rawi Mm. suna cikin tadribin rawi shi zai fi da wani ana karin eh tanabbaha lima harartuhu na'am na'am shine dan canji eh asairafi dan canji don gani
ana yadda ne eh yi ga malam muktar nan ga malam umar nan kun gani Eh, asairafi da ke zuwa wani ana canjin yanzu lokacin yi